أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ صدوري لما بهذا المعذر والتعب بنظرته تأتي لنا في الزبر ya yi magana kan abubuwan da yake halitta ne ko kuma wanda yake yabansu ba daga zatin cikinsu ba ne abin da aka sabantu da shi na kwarai dangane da su shi na abin yabo da sai halayen da yake mutum zai yi ƙoƙari ne zama yana da su irin haƙuri irin kyauta irin son afuwa da dai sauran irin su ne kokari za a kai ka koya amma kuma ciki zai bayani akwai bukatar zama allah ya yi ka da wannan halin ko wani daga cikinsu na akwai asalin shiga halitta don kai kokarin tabbatar da kamala sai allah ba ka amma da yake dama can bai da asalin abubuwan da za su billahi na kirki ko an yi kokari ya yi kokari abin bai tabbata to ya tabbata sai a ga abu kaɗan sai ya zama kamar ba shi bane yin almaru lam yukhlaq sa'ida min al-azal faqad khaba man rabba wa khaba al-amma in mutum ba ya shi na kwarai ba to duk tarbiyyar da an kai ba ta tasiri sosai ba wajen ce dan banza rere ne ko ka tara shi bajewa sai shi ne zai magana ga abin da suke da kuma shi maza Allah su raba da asalin halitta Allah ya yi shi da wannan ɗabi'a cikakka sannan ba ɗan adam da za ka samu ya kammala duka in ba shi ba na da sallar sadaka amma in ka samu guda to ka samu ɗabi'a mai kyau kuma za ka ɗaukaka a duniya kuma za ka tsira kamar a cewa ne duk unguwar nan ba mai gaskiya shi a gaskiya ta yanka sani gare duk abin da aka san da aka son gaskiya to wurin shi za a ko ko a ce wani akwai hankuri ba mai hankurin shi shi dai an gare hankurin to ya ɗaukaka wani akwai kyauta da dai sauran irin su shi manzo Allah suka saba duk wani abin kirki karance da Allah ya fi kowa shi suka za su zo wani abu mara kyau karance da Allah bai da ko bishi shi kuma shi kaɗai a haka nan sallallahu alaihi wasallam wa'amma da misalin muktasabatu amma ɗabi'u waɗanda ake tsorori a samu koko a cika su min al-akhlaqil hamid na daga ɗabi'u abin yabo wal adabi sharifati da ladubba madaukaka adab nan shine lizamta abin da kowa zai yaba maka shine al'ada shine addaba ne rabbi wa ahsana ta'dibi ladubba madaukaka Allah ta tabbaka jami'ul uqala wanda dukkan masu hankali sun gamu ala tafdili sahibi ya bisa ga fifita mai ita da girmama shi da ɗaukaka shi da cewa ya yi wanda bai da ita wata azimin muttasifi bil khuluqil wahid al-wahid minha wata azimin da girmama al-muttasifi mai sifatuwa bil khuluqil wahid minha da ɗabi'a ɗaya daga cikinsu fadalan amma ba ka hubale a ce ya yi guda yana da abu dokoku na kirki wa asna shawala jami'a kuma shari'a ta yi dukkan su gabaki daya wa amara biha kuma shari'a ta yi horo da a riƙa yin su wa wa'ada sa'adata da'imata lil mutakhalliqi biha kuma shari'a ta yi alƙawarin arziki madawwami da jin daɗi madawwami da rayuwa kyakkyawa madawwamiya للمتخلق بهذا ما سبتها دون نسبته ووصف بعضها كما حيا سبن تساشن دبيبون كيركي بأنه من أجزاء النبوة تيوانا daga cikin kashe-kashen annabta wato wani yanki ne daga abin da kowane annabi na da shi raga ce ka sifa da sifa annabi ko da sifa guda ce ake ma daga wa hiya musammatu bi husnil khuluq waɗannan ɗabi'u masu kyawu su ake ce ma kyakkyawar ɗabi'a shi ba hauce ka ce ma dattako dattako an ce wa da dattijo ne wato duk wani abu da kirki ya sifantu da shi duk wani abu mara kyau ba sifa ta bari shi aka ce wa da dattijo ne shi ya dattako ba shi ne alkul da da nan da sifa kai da kawawu da hannuwa da ciki to akwai ka cikinka wannan surar jikin jikka ce an ka zubo ka ce ba kai bane na ake gani ɗabi'a ka shi ne kai in ta kware ce sai a ɗauke ka na kware har bayan rayuwarka in ba ta kware ba ce kuma ba ta kware ba ce ma ko bayan ka rasu da hatuna sai ce tir da wani saboda alhuluk ɗin shi na koyi ba a cikakku ba ce alhuluk kuma su ake ce ma akhlaq wa huwa shine al-i'tidalu daidaituwa fi kuwan nafsi cikin karfin rai shine abubuwa na ɗabi'a na ranka amma irin haƙuri to ba a son ka zama sakarai ga lala da kai wace a in dan wani kuma da kace ta dace da miji in an samu sakare ba da za a shi wada komi an gaji ai ta dace da miji ai bai ciya ko to a wannan haƙuri na ya ɓaci ba a so haka ko ba a so mutum ya zama kamar takuti da an taka shi yanzu ya zabura bai da haƙuri ba a so haka abinda aka so ka zama matsakaici wurin haƙuri ka yi haƙuri ko da ba daɗi idan aka ce ai haƙuri to ba ci gare shi ta asabar da ka asabiru to kuma inda ya kamata ka yi waɗa ka ɗan yi waɗa amma ko ba na tsanani ba kuma ka dawo ga daidai to haka kyauta in ka zama na hana sai ka zama abun zargi kuma ka zamo ka miƙa hannu ka kada abu ka lalata ka koma kuma sahuhu ka ga wannan shi kuma shari'a ba ta so haka haka wurin sa daukantaka ka zama matsoraci ba kyau to kuma ka zama kana tahawur ba ka auna aƙiba an taro aka ce kayan kwasa daukantaka ya ce a in zan shiga haɗari sai na ba na ga akwai mahita sannan sai in kusa kai amma ka zan baka lura da cewa in ka shiga ka shiga uku to ka zan mutu hawul mahaukaci irin wannan kowane nafsu kenan wanda yake sai ya zama tsaka-tsaka khairu umuri a wasu duwa wa awsafi ha da sifofinta wata wasu da tsakaitawa fi ha cikin abubuwan da suke tare da nafsu ɗinka dunal maili ba da karkata ba ila mun harifi a kalafiya zuwa ga makarkacin gehenta ba haushe ce kada ran kada han ko kada ran kada han babu ifra babu tafri ifra wuce gona da ido tafri da sakaci a ka zama dai tsaka tsaka waje waje mi'uha dukkanta karkanat su ɗabi'un nan masu kyawu to karkanat sun zamo huluka nabiyyi na sallallahu alaihi wasallam dabi'un annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ba ba wai dabi'an ta kawai da su ba alal intihai akan ƙwarewa fi kamalaha cikin kamalata wal itidal da daidaituwa ila gayatiha zuwa ga kai matukatta duk cikin ɗabi'un nan masu kyau ba mai sifantuwa da su kama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam jido zaman da aka yi shekarar nan 23 da akwai wani aibi ko ƙas da kahirai sun bai da hankali gare shi an tawar to amma ko kahiri guda ko miƙiyayya ce bai cewa manzo Allah makarici ne bai cewa manzo Allah marowaci ne bai cewa manzo Allah matsoraci ne bai cewa manzo Allah na da keta bai cewa manzo Allah bai da afuwa bai cewa manzo Allah bai so zubuta duk ɗabi'a mai kyau tashi ce bai da ɗabi'a mara kyau ko ƙyas da akwai da sun haɗa ba to amma cikin kafircin kafiri za a ce ya taɓa ƙarya ce a tonan haɗe da ka taɓa ƙarya ba ya taɓa kaza mara kyau a bai taɓa ba cikin kuwa ya kirke ce a to sai shi wa da amana sai shi sallallahu alaihi wasallam ya kai matuƙatta kai dai hatta asnallahu alaihi da zalika hatta kai Allah da kai ne ya yabe shi da wannan cewa ɗabi'a ta yi kamila ce cikakka ta kai matuƙa ba abin da za a ƙara ka faƙala ta'ala Allah ta'ala ce wa innaka la'ala khuluqin azim haƙiƙa kai wallahi kana bisa ɗabi'a mai girman gaske ka kuwa daga cikin nuna martaba ta ga Allah da inda Allah ka tsaya girmama cewa Allah zai faɗi cewa kana ɗabi'a mai girma sai da yardanci ya kawo taki wa innaka la'ala khuluqin azim ba karamar girma girma ba ce gare shi قالت عائشة رضي الله عنها تتشي كان خلقه القرآن an tambaye ta ne mi attabi a manzan Allah sallallahu alaihi ta ce ka iya karatun Qur'ani ce ce to ka ga diwa Qur'ani shi ya tabi a manzan Allah sallallahu alaihi yarda bi rida yana yarda da yadda alqur'ani wa yasafatu bi sakati yana fushi da wajen alqur'ani wa qala sallallahu alaihi da kanshi yayi makai ne bayani ikirari ce bo isu bi utammima makarimul akhlaq iyakar dalilin aiko da cikinku don in cika muku ɗabi'u na madalla in koya muku don taku shi ke nan dalilin aiko ne kala anasun anas ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zamo a hasanan nasu quluqan mafi kyawun mutane ga ɗabi'a ba mai kyawun ɗabi'a irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dai zai wa makiyi dai nasiha ya mai kirki ya mai alkhairi a halin cikin yana kan makiyayya shi ba dai ya tuba ba kuma wani ma bai da niyyar tuba kaga su ba mutum da asal wanda ya ce da nizzudun da aka kama shugaba ne an ka kama an ka ɗaure masallaci ya salatu wasu labarai ya ce su ma batu ne ya ce ni ne ko ka shigo har ya ce kwarai ya ce to kaka za ka musulunta ya ce a inda ya ka kashe ne to ka kashe wanda ya kamata a kashe katalta za dami na yi ɓanna da yawa na kashe mutanen ka da yayan ka kashe ne na cancanci kashe ka san balarabe da kare na yi ce kuma in dukiya haka so a fanshe ne duk abin da kake so mutane za su kawo su fanshe ne ko miyawa ne ka faɗi abin da kake so a fanshe ne amma kuma in ka yahe baɗi to ka yi alheri ga wanda ya sa alheri ko mai sakawa da alheri an ɗaura mahaukaci ko ya shi gidan mutane sai maza Allah ya ce musu to su ma mutum ne wannan babban mutum ne a girmama shi aka keɓe taguwa musamman dan shi ya ce a kula da shi ka a bashi ji yunwa to ka yi daga lokacin gobe dawo ya ce su ba mutu ka kaya ina nan ga makana in ka kashe ni na cancanci ka kashe in kuɗi kake so ka haɗi a baka dukiya in ma kuma in ka yahe man ka alheri ga wanda ya sa alheri to yanzu an cika kulawa da shi ito ya wuce jibi haka nan gata kawai sai ya ce kai ku kwance shi ya ce in ki kwance shi a kwance ya ce shi ina za ka yi ce za a yi umra ce to shi kenan ta yi umra sai ka dawo in ta yi ta ta yi mana magana ta ƙare ya kama hanya yana tsammanin a biyo shi ko kuca an tare shi har ya kai bayan gari sosai iske ruwa ya tuɗa kayan ne ya wanka ya gama ya sa kayan ne ya hau doki ba sai je maka ba sai ji bai iya tafiya sai ya kwana ya dawo ya ce su mamadu ya aka ya ce ai wato duk zaman da nika na wuri ya ce bayan ƙasa Allah ba wani da ka irin ka babu addinin da ban so irin addinin ka ba garin da ban so irin garin ka madina ya ce amma kuma yanzu duniya bayan ƙasa Allah ba wanda nika so ka maka ban ya barin ka ya rasu da ya ce kun ba addinin nika so irin musulunci ba garin nika so irin madina ashhadu an la ilaha illallah da Allah ce kayan arziki aka aje shi tare da shi ya koyi addini ya ce to ina ka yace an zo sai wani fece ya ce aka ce umrarka ya ce to shi ke sai na dawo ya je makka sai aka ji ana labbai kallahu ma labbai ka labbai ka la shari ka la a'a ashe ko suka ce wallahi in kun taba shi ba ku kuma samun alkama dan ƙasa ce aka sai mana da alkama wallahi kuna yin wa kun taba shi su ma mutu dukkan gasa su ma mutu ya haka ka karkata zuwa ga yace ai ba na karkata ba ko kwa alkama ba a kuma sai ba kasar mu sai yan mahabu da yaje sun da su ku ce ku shirya da shi in ba haka ba wallahi yunwa tana kama to kaga me ya kawo haka kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawar mu'amala tsakanin shi da wanda yake ga lokacin ma musulmi bane kaga saboda wannan ba bugu ba baci ya musulunta kuma ya yi musulunci aiki sallallahu alaihi wasallam shine yace na aiko ni zai in koya muku ɗabi'a kyakkyawa Anas yace ka kusa shekara su goma ko Anas ba a rabuwa kuma tuna da shekara goma shekara goma an kai da shi dare da rana gida da daji ana tare da anas ya ce to manzan Allah ya yi kowa kyakkyawar ɗabi'a ya kasance cikin shekarar nan goma ya ce bai taɓa cewa dan mi kai ba ko dan mi ba kai ba yaro ɗan shekara goma ɗakin ka dare da rana gida da daji ce ba ka taɓa cewa ba dan mi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani alimna bi ɗalibin an karɓo mislu irin wannan magana ga Ali ibn Abi Talib shi ma kaga tun yana karamin yaro tun ma ba annabta yake gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gashi surukin shi kuma dan uwan shi kanan shi amma yace manzo Allah ya kowa dabi'a kyakkyawa wa kana bi ma zakarul ma'ikuna majbulan alaiha fi asal khilqatihi wa awwal fitratihi to mu duka mu koyo muka shi ko manzo Allah haka an kai shi da dai ko wanda kirki haka ya samu kai mu ko sai mun koya ka kula ka dibi a da ka tarbiya kullum sai ka ci yi kaza bari kaza yi kaza wasu a gama da bugu wani ma bugu ba guda ba so guda ba koya mishi to shi haka Allah ya shi kirki ne wa kana ya zama fi ma da kullum mahajjin cikin abin da masu ilimin matabbaci sun ka faɗi suka ce majbulan alaiha abun halitta ga ɗabi'a mai kyau bi asalin halittatihi ga asalin halitta ta wa awwali fitrati da farkon halitta ta kai ko na kirki to akwai alama abun in kai kana iya kai shi ko cikakken shi aka an kalice shi lam tahsul lahu biktisabin ɗabi'a mai kyau ba ta tabbata ga manzon Allah ba zai salamu da wai ya koya ya tsororin ta a'a wala riyadatin ko kuma riyada illa bi judin ilahi ya same ta ne da baiwa ta ubangiji wa khususiyatin rabbaniyatin da ke banta irin ta ubangiji subhanahu wataala to ba shi kadai ba haka duka annabawa suke wa haka za da sa'il lambi haka duka annabawa suke ga baki ɗayansu to amma shi kuma duk ya fi su ga baki ɗaya to su an yarda sun yi kowa to wanda ya yi su ai ba sai ce muka yaya kowa ba ko su su fi kowa to shi ko ya yi su duka su wa man qala asiyarahum wanda duk ya dibi sirar annabawa mun ku sai ba tun kurciye su ila ba ba sai ma a aiko su haƙaƙa da zai tabbatar da cewa dukkan annabawa ba a tubabbe haka suka da ɗai cikin ɗabi'a mai kyau da biya ga Allah tun ka aiko su kama urifa kamar yadda aka sa haka min halin isa ga halin annabi isa harish tun mana cikin zanen haihuwa dai ya kawo aji ga tauhidi ko wa musa da annabi musa wa yahaya da yahaya wa suleiman suleiman da wagarin da wani su alaihi musallam bal gudu zafiyim hadin akhlaqu fil jibillati an kafa waɗannan ɗabi'u cikinsu tun cikin halittarsu wa udi'u al'ilma kuma an aje masu ilimi cikakke tun suna basu ma zo duniya ba wani hikimata da hikima an sa ta fitira a cikin halittarsu ƙalin lahu ta'ala wa ate lahu da hukuma jinsaniyan mun ba shi hukunci da yanke hukunci na daidai da hikima sabi tun yana yaro المفسرون masu tafsiri suka ce a dalla mai hayan ilma da kitabin da ta'ala fi hali su ba Allah ya ba ya haya ilimi na littafi tun halin kuruciya ta وقال معمر معمر كان ابن سنتين أو ثلاث سنة الله باشي الحكومة بالنم ويتون ينا دي شكرا يوكو كوكو وقال له السبيان سيارة سكتي مشي لما لا تلعب دبي لكي باك واسا إن منا واسا وقال يتي أل اللعب خلقته أل الدم واسا أنك هلتي جيابو كتجوا يسبب عيش دنيا wasa ba ka san ba da saura a ran gidan gobe wakilin min kauli ta'ala an ce cikin zancen da Allah ya ya ce musaddiqan bi kalimatin min Allah an aiye shi yana mai gaskatawa da kalma daga Allah saddaka ya haya bi Isa ya haya ya gaskata annabi Isa wa ibnu salati sinina yana dan shekara uku fashahida lahu ya mai shaida annahu kalimatul lahi wa ruhu cewa kalma ce ta Allah ko ruhu ne na Allah wakila ya ce saddaka ya gaskata shi wa fi badal ummi yana cikin cikin uwa ce tare aka cikin su da shi da Isa wakar ummu ya haya ta kulu da Maryam uwar ya haya ta zamo tana cewa Maryam inni ajibu ma fi batani yasjudu ma fi batani ki iya tallafa ci ina jin abun da a cikin ciki na yana sujada ga abun da a cikin cikin ki yana miƙa gaisuwa gare shi wa qala sallallahu ta'ala ala kalami isa da ummihi inda wuladata ya iya ubangiji ya nassanta magana annabi isa da yin mahaifiya ta lokacin haihuwar ta gare shi bi qawlihi la ta mata da yayi la tahzani mama kake bakin ciki don kyan haihe ni ba bakin ciki ba ala qira'ati man qara'a nadiha man tahta ba min tahta ba man tahta wanda aka karkashi da wanda tahta ba ya sai ya kira ta wa ala qawli man qala innal munadi isa wanda ya kira ta ba jibrila ba shi kace min tahta to kaga can karkashin ta kira ta jibril kira amma man ta ta isa ya kira ta wanda ya kira shi ne isa nasa ala kalamin imani kuma qur'ani ya nasanta cewa yayi magana to yana cikin zanen haihuwa to ko kale inni abdullahi atani alkitab waje alani nabiya waje alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati wa zakati kuma ga yanzu an kayi shi aga sai gudu magana ya ce ni abdullahi ni da kuka gani na bawan allah ne kuma in na girma a ta da likitabu ya ban littahi bibila za ta bayyana in na girma waje adali na biya kuma ni din da kuka gani annabi ne na allah in na girma allah zai ya koyi wa ƙala ta'ala ta'ala mutum fahamna sulaiman wa kullum atayna hukma ilma sulaiman din dawo dawo da annabin Allah Suleiman annabin Allah to tun shi Suleiman shi na ɗan ƙaramin yaro idan da annabi dawo da ya hukunci ya kan bayar tunani ko ina ganin da nesa hukunci ba haka zan yi ba sai abin ya tambaye shi a kira shi kai an ce ka ce da kaza ce i ba ni da ni ne kaza ya kamata sai ci to a ce a yi kaza ina kudan ƙaramin yaro wurin ma wasa za a jawo shi wakar zikirin min hukum suleimana an ambata bayani daga hukuncin hukuncin suleiman da yawa su yana yaro diyal abu yana wasa yi kadiyatul marjumati cikin kaliyar wadda aka jewa da zina annabi dole ce a ta ajiye ta shi wani ya neme ta fasikanci ta kiyarda sai ya kawwana shaidar ƙarya ya mata kasafi suka rantsi da allah cewa gabansu ta yi annabi zo da kaga tuna alƙali ne bisa da da shi shedu ta shi ba shekara ta ƙare to baya sun ce za a je ta sai shi ya nan suleiman da ya ce su su ina shedun ga su su sai ce ku zauna sai ya kira guda kai ya an kai ya ce kaza da kaza da kaza to malala ko mata a kira wani kai ya an kai kaza da kaza sai zama kowa magana ce daban can da ko so malam da magana guda shine sai ce tunda magana ka ta saba ƙarya suka yi bata sai tashi ta wurin mahaifi ne ya ce hukuncin da kai na cewa a je wance ya ce yi ya aka ya ce shaidu sun tabbata ya ce ni ko bai tabbata ba gari a sake kiransu guda guda an ka kira su guda guda sun ka saba da maganarsu tun da an samu saɓani ba a jegewa tun da ba a daidaita ba kaga ko da sai dai ɗaya wani abu na ta'aziri amma shi magana cewa na samu saɓani ba za a yi sai annabi dole ya ce abin da kai shi an daidai sai an ka in an ka wasa kashe ta kuma ga yaro kaga ashe ba yaro ba ne ko da ilimi ne da hikima ta kuma ga lokacin ba riga aka aiko shi da tukuna wa fi kissatin sabi da kuma kissan yaro mata biyu sun tafi icce suka shi hida suka shi hida ƴaƴansu guda biyu ke kura kin ba zo kin ka ɗauke guda ko da sun ka dawo sai mai ƙarfi babba ta yi ta ɗauki jariri ta goye ƙarama ta ce ke ba na ke bane wani wani wani an ka canyi ta ce a ba ki gani to tun ita aka ƙare kuma daji ake kaga mai ƙare shi aka gaskiya ko inda ba ƙadanci an kai ta ji daɗi ta ki sauke yaro har zuwa wurin annabi dawo la'alla ya duba kamali ko ko ijtihadi yayi ya duba sai ya ce to dama ai wanda an riga da abu shi da alamar gaskiya ko tunda ta goye da yaro kuma an duba ga kama sai ya ce to ya tabbata da babba ke karama ki yi hakuri Allah ba ki wani ta ce to Allah sauyi sun ce sai annabi Suleiman ya kira su ce a an kai ce eh to in ji karama ta ce ya ce dandanta ne ta ce ɗana ne mana gashi goyo garin sai ana Suleiman ce ba haka za a yi ba ku sa yana zuwa sai ya shiga sai ya ɗauko takobi ya ce a sauke yaro me za a yi ce za a raba yanzu a ba kowa rai sai babbata ce iko ba a yi haka da na ta an canye shi a kashe na babbata ce iko a yi haka nan rama ta ce annabi a ban mata suleiman a ban mata ɗanɗanta ne ɗanɗanta ne nawa an canye ka ga da ɗanka yake ai ɗanka ne da haka ita ba ta yadda a kashe shi ba ita kuma batun na ta ya mutu a kashe na guda sai ya koma ranar annabi dauda ya ce matan da aka ce wancan adada ya ce ce ba na ta bane karama da ita adada ya amka ya ce kaji na ɗauko na ce zan raba musu biyu tun da ba dawo ba ne da an raba mutum biyu a kashe shi to ita ga babba ta ce a raba amma karama ta ce a ban mata ta ban mata da haka a bata ɗanta ya ce to shi kenan a bata ɗanta to kaga ashe ƙurciya ta annabi suleiman ba ta irin sauran yara ba ce martada bihi dawo da abubu irin abubuwan da mahaifi ne annabi dawo da ya koyi da shi da nashi hukunci kuma gashi karamin yaro wa kala tabari tabari ce inda umrahu rayuwar shi hina kutiyar mulka sanda an ka bashi mulki duka duka isna ashar ama shekara goma sai ba haka mutane ba har da gigita aljannu shi ka hukunci da su idan aljanni ya yi abin da bai dace ba sai a sa wani aljannin da yi shi ya mai bulala ta wuta in ta kai a sa shi gidan yari sai a sa cikin kwalba irin tashi a kulle sai a jefa teku sai san da aka so a haikai da shi waka zalik kasatu musa haka labarin annabi musa ma a fir'aun tare da fir'auna wa akhadahu bi lihiyatihi da kama gemin fir'auna da yake wa huwa tifqi yana yaro dama shi fir'auna ya ji tsoron cewa musa shi ne wanda an kace zai tafi da mulki to kuma duk da girman kan da hauka ce da jabruti ne bai saba maganar matar shi asiya duk abin da ta ce ita ce bai daga nan abin da bahaushe ka ce in ta gitta kare bai tsallaka shi an kawo an zo da shi daga cikin teku da aka bude ya ga haske ce wannan yaron shi ne wanda aka ce zai tafi da mulki na a kashe shi dama sun ce shakata da shi da gimbiya ta ce la ta katulu to an ce da su kaɗai ne gida ba ta buƙatar ta ƙara magana in ta ce mai daga nan an gama ce la ta katulu ba ku kashe shi sai ta tsan diba ce a sa ainihin ba na wata wannan ta yi da dan kare mutuncin mijinta to shi ne shi dai lokacin yaro bai kasuwa kuma dole shi mai wasa dole gwada yana so saboda lallashin zuciya mai uwar gida amma dai a hankali shi bai kwanta to nan ne ya ɗauko shi ne mai wasa gabanta yanayin to sai yaro ya kama wasa da gemin fir'auna shi kuma na ganin tuna dai ta ga abin da ya kai maɗanɗanta ai shi kenan gyaɗa gyararra haka da ya kai ashe na da gemin ya kai sai da ya rike sai ya ja sai ya ji barakarar zuciya zai mutu yadda shi ce wallahi ba yaro ba ne wallahi ce wallahi wannan ba yaro ba ne ta ci haba kai kuwa ga da abu wa abi ya gane bambanci tsakanin zinariya dirhami da garwashin wuta ce wallahi bai ta ba a doko an ka doko dinari an ka aji an ka doko garwashi an ka ce yana marar da ya ce ya doko ko da ya ce zai ɗauko dinari sai jibril ya buge hannu dai sai ɗauki wuta sai ya raru magabaki shi ne sai aka koda harshe ne saboda lokacin bayyana asarar bai yi ba sai zai mana gura-gura ko ya magana ba a gada sosai ita ce ka gani ya riga kuna harshe inda yana da hankali ai zinari zai doka ya ce ito ya yarda amma da ya yarda haka nan ba da to kaga ashe annabi musa ko da ya tashi ya tashi kamilin shi kamin annabta ta zo
صلاة الفاتحة
صلاة الفاتحة